الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب دي رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسيح باب دائم كوشن من صلى الله عليه وسلم كوشن شافر hannunsa والتبرك بمسيح da kuma neman albarka da shafar manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قناد حدثنا أسباط وابن نصر الحمداني عن سماك عن جا- عن جابر بن سمرة قال yace صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى na yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallama sallar farko ثم خرج إلى أهله sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa ga iyalinsa وخرجت معه na fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama فاستقبله ولدان sai wasu yara suka fuskance su suka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فجعل يمسو خدي أحدهم واحدا واحدا sai ya haɗu yana shafar kuncin kowanne a cikin su da ɗai ɗai da ɗai ɗai
قال ya ce وأما أنا amma ni فمسا خدي manzon sallallahu alaihi wasallam ya shafi kunci na قال ya ce فوجدت ليده بردا أو sai na ريحا samu sanyi ga hannun manzo da wani ko kamshi كأنما أخرج من جحونة min الأنهار da ƙarshe ka ce ya fitar da ita ne daga battar mai sai da turare kai ka ce ya fita hannun ne daga battar mai sai da turare daga kwalabar turare
حدثنا قتيبة بن سعيد مم.
حدثنا جابر بن سليمان عن ثابت عن انس حاوى حدثني زهير بن عربي واللفظ له حدثنا هاشم يعني بن قاسم حدثنا سليمان وهو بن المغيرة عن ثابت قال انس Anas ya ce ما شممت أنبرا قط ban ولا taɓa مسكا shekar ambari ba da ɗai ko almiski ولا شيئا قد kai من ريح ko wani الله abu ma صلى الله wanda عليه وسلم ya fi ƙarfi daga ƙarshen manzo sallallahu alaihi wasallam ولا مسست شيئا قط ban taɓa shafar wani abu da ɗai ديباجا ko ولا dibaji ne هريرا ko alhariri da ya علينا مسا fi من رسول الله صلى toshin الله shafa عليه daga manzo sallallahu وسلم alaihi wasallam حدثني عمرو بن سعيد بن سعد الدارمي وحدثنا عبان وحدثنا عمار وحدثنا ثابت عن انس قال Anas ibn Malik ya ce كان رسول الله صلى manzo الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi ازهر wasallam اللون bai hasken ka ba كان عرقه اللؤلؤ kai ka ce gumansa lullubi ne اذا مشى تكفأ idan yana tafiya yakan kirkiza kamar mai gangarowa daga tudu ولا مسست ديباجة Ban ولا taɓa عرية shafar dibaji ba hariri mai kauri ko alhariri علينا من wanda قبل رسول yake الله ya fi صلى الله عليه taushi daga وسلم tafin manzo sallallahu alaihi wasallam ولا شممت ban مسكة taɓa sheka almiski ba ولا أنبرة وأمر أدعب من wanda رايات yake ya fi رسول الله صلى daɗi الله عليه وسلم daga tafin manzo sallallahu alaihi wasallam babu ɗibi arakin da biyu sallallahu alaihi babu wasallama daɗi ko ƙamshin gumin manzo sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukum da kuma maganar neman albarka da gumin nasa
حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم عن ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك قال yace دخل علينا النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya shigo gare mu فقال عندنا ya fi baccin rana a wajen mu kala wannan na baccin rana ne ba na faɗa ba ne kala ya ƙilu ƙailulatar
فأرقى sai ya gumi وجاء أمي waje بقارة umi wata ta zo da wata kwalaba فجعلت تسلت ƙarƙa حركة fiya ta بها haɗu tana zuba tura wannan gumin a ciki فسكت النبي صلى annabi الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce ya farka ya فقال ce يا أم سليم ya musulmi Ma hazal ladhi menene tasnuna?
wannan kake aikatawa قالت tace هذا عرقك wannan guminka ne تجعله في muna جيبنا sanya shi a cikin turaren وهو mu من أديب yana da الطيب mafi kamshin turare
حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ابو العزيز وهو بن ابي سلمة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال an su malik yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليس فيه alhali ba ta gidan قال yace فجاء ذات wata يوم ran ya zo فنام ya على yi bacci a فراشها kan shimfiɗarta فأوتيت aka je wajenta فقيل لها aka ce da ita هذا النبي صلى الله ga عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya bacci a da a kan a gidanki a kan على فراشك shimfiɗarki قال ya kala yace فجاءت sai ta zo وقد عرق hakika ya gumi واستنقع da عرقه guminsa ya kwararo على قرعة da أديم wani yanki na fata da الفراش ke kan shimfiɗa ففتحت عتيدتها sai ta buɗe a- a- a- kayanta wato akwatinta ko taskirarta وجعلت تنشف ذلك العرق tana mm, wato matso wannan gumin fata asiru fi ta zo ta qawaririha matse a cikin battata inda take ajiye turare fa an annabi sallallahu alaihi Manzala wasallama sallallahu alaihi wasallam sai ya farka fa qala ya ce ma tasna'ina ya kun ummu sulaym musulmi wannan kuma menene kifin fa qalat ya rasulullahi narju barakatahu li Ina sibyanina sa ran samun albarkan wannan gumi na ka ga yaranmu qala ya ce asabti sun yi daidai Allah.
sun yi daidai abin da kika yi daidai ne حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallama كان يأتيها yakan je wajen ummu sulaimin ويقيل عندها ya kailula ya baccin rana a wajenta فتبسط له da ندعا tumbaɗa masa wata fata فيقيل عليه ya bacci a kan fatar وكان كثير العرق manzala mai yawan gumi ne وكانت تجمع ya kasance عرقه tana tara guminsa وتجعله في da الدين sanya wannan والقوارين turaren da cikin battoci kwalabe وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا wannan fa menene ki قالت yace عرقك munka ne أدوه بيدي ina cuɗanya turare na da shi ina cuɗanya turare na da shi
باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد Mm, babin wato cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yakan yi gumi gashi ana sanyi amma shi a ga yana gumi حين يأتيه الوحي yayin da wahayi ya zo masa حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت aisha ta ce إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة lamarin da sha'anin akan saukar da aike ga manzo sallallahu alaihi wasallam a safiya mai sanyi ثم تفيض جماعته عرقا sannan rumunsa ta kwararar da gumi
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة بن بشير جميعا عن هشام حا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam كيف يأتيك الوعي wahayi yakan zo masa فقال yace أحيانا يأتيني wani lokacin yakan zo الجرس kamar karkaɗa digo katuwan kararrawa هو أشده Wannan علي ya tsanani gare ni ثم يبصر sannan عني ya rabu da ni وقد وعيته alhali na kiyaye duk abin da ya zo min da shi وأحيانا wani lokacin Malakun fi musu mala'ika ne suratun ya kan rajulin.
zo min a suran mutum fa'i ma ya ƙulu kiyaye duk abin da ya faɗa
a da sana mamar bin musanna da sana bin la'ala da sana sayidu an ka tare ta an lasa ne an ɗana bin abdullahi an kubara ta bin samiti ƙal ubada ta sami ce ce kanan nabi layi sallallahu annabi alaihi wasallam da za a Allah sallallahu wani alaihi alaihi wayo wasallam idan aka sauka masa da wahayi kuri ba lizalika Lizalika.
sai a ga fuskarsa ta soya saboda haka wata rabba da wajen fuskarsa ta jirkita حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي عن قتادة عن الحسن عن هدان بن عبد الله الرقاشي عن مم.
عبادة بن الصامت قال ubada ta sami ta ce كان النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya إذا أنزل kasance عليه idan sauka وعي masa da wahayi لكسر عصاه yakan sunkui da wani kansa kasa asabahu sahabbai ma gaba daya kowa sai ya sunkui da kansa falan ma utliya anu yayin da aka ɗauke wahayin da gare shi an gama faɗa masa wahayin rafara sai kuma a ga ya ɗaga kai babu fi sadalin nabi sallallahu alaihi wasallam sha'arahu babin a cikin cewa manzo yakan saki gashinsa na wa farakahu cewa yakan raba
حدثنا منصور بن ابي ابي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر اخبرنا ابراهيم يعني يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال Mm, كان yake.
كان اهل الكتاب يسلون اشعارهم ahlul kitab sun kasance suna sakin gashinsu Wa wato kana- sukan saki gashi ya taho ya rufe goshinsu eh, wajen goshe haka to وكان المشركون يفرقون رؤوسهم su ko kafirai sukan raba gashinsu wato gashin sai su bashi a sama ya ya rarraba a saman kan nasu وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya abu dacewa da ahlul kitabi فيما لم يؤمر a به cikin abin da ba a umarce shi da shi ba فسألنا رسول الله ya صلى الله عليه zama Allah وسلم sallallahu alaihi رعيته wasallam sakin gashin nasa رعيته.
wajen goshi ثم فرق sannan بعد kuma daga baya zama yana cikin sa dama da hagu ba wajen goshin ba وحدثني أبو داير أخبرنا ابن وهب أخبرني يوسف عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه babu fismatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu ya fismar annabi Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ya kana yasuhu zama ya nas kasance mafi kyan mutane fuska حدثنا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال na سمعت ji أبا abasa إسحاق yana يقول cewa na ji barami yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi رجلا wasallam ce mutum ne مرفوعا marbu'i ba dogo can ba ba kuma gajere ba بعيد ما بين mai المنكبين nisa abin da ke tsakanin kafadu عظيم mai الجمة girman makwarkwadar kai إلى شعبة أذنيه ya yi zuwa wato fatar kunnuwansa عليه هلة حمراء yana sanye da tufafi ja ما رأيت شيئا قد أحسن منه صلى ban الله taɓa عليه ganin wani abu ba وسلم wanda ya fi kyau daga manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو الناقل وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال Manz- ah, bara'u ya ce ما رايت من ذي لمة ban taɓa اصل ganin daga wanda yake ya حمراء tara gashi ba mafi kyau a cikin tufafi wanda yake ja من رسول الله صلى fiye da الله عليه manzo sallallahu وسلم alaihi wasallama شعره يضرب منكبيه ga gashin manzo sallallahu alaihi wasallam yana yakan bige kafadinsa بعيد ما بين bai المنكبين nisa abin da ke tsakanin kafadu ليس في الدوي Manzala ba dogo ne can Wala bil gere kasiri.
ne ba shi ko ba gajere ba صلى الله عليه وسلم قال ابو كريب abu kurebe ya ce له شعر yana da gashi حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق قال ya ce سمعت البراء يقول nalbar abu na azumi yana كان cewa رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya أحسن kasance الناس وجها mafi kyawun mutane a fuska وأحسنه خلق- خلقا mafi kyansu a halitta ليس بالطويل ba dogo ba الزاهد ne wanda yake ya tafi can ya yi kerere ولا shi بالكثير kuma ba gajere ba ne
باب صفة شعر النبي صلى الله babu عليه وسلم su faɗa shi manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا شيبان بن فروع حدثنا جرير بن عازم حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعره رسول الله صلى الله عليه وسلم na ce da man- da anas bin malik ya ga sufar gashin manzo sallallahu alaihi wasallam take قال yace كان شعرا ya kasance راجلا gashi ne tajeje ليس bai بالجعد zama karangiya ba ولا ba السبد kuma ya nono ba بين أذنيه wa yana وآتيه sakin sa tsakanin kunnuwansa da wuyansa
حدثني زهير بن عربي حدثنا عبان بن هلال حاوى حدثنا معمر بن مسنى حدثنا ابن سمر قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu كان alaihi يضرب شعره wasallam ya gashi منكبيه ya kan bigi kafadinsa حدثنا ابو يحيى وابو كريب قال حدثنا اسماعيل بن علية عن حميد عن انس قال anas bin malik yace كان شعر رسول الله صلى الله gashin عليه manzo وسلم sallallahu الى alaihi ان ساقوا wasallam ce zuwa اليه rabin kunnansa
باب في صفة من النبي صلى الله عليه Babu a وسلم cikin sufar bakin manzo sallallahu alaihi wasallama da وعينيه idanunsa وعقبيه da dunduniyarsa حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سلمة عن سماك بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غني الف من اشكال العين mai tsananin farin idanu tare da ja kaɗan منعوس العقبين mai shanyayyen naman dunduniya nan dunduniyarsa ba nama قال yace قلت لسماك ما غني الف من me ma'anar rabi'ul fami قال عظيم الفم yace mai girman baki mai katon baki قال yace قلت ما اشكال yace العين me ma'anar ashkarul aini قال yace لولا الشك العين mai tsawon tsagar idanu قال yace nace Kullu.
kala yace sai nace da shi ما منعوس me العقبين ma'anar manhusul akibi da aka faɗa قال yace قليل الهم mai العقبين kankanin naman dunduniya صلى الله عليه وسلم باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيرا zamu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne مليح mai الوجه kyawun fuska
دسنا سعيد بن منصور دسنا علي بن عبد الله عن الزبيري عن ابي الطفيل قال abu قلت da bai له yace قلت na ce له da shi har a yi ji turuwar Allah juraidi, sallallahu na ce alaihi da abu wasallama.
da bai ne kaga manzo sallallahu alaihi wasallama قال ya ce نعم gwarai kuwa Kana abu abu yara.
da gani wasu suna cewa shi ne ƙarshen sahabbai a wafati to a- Kana abu a- yara.
ya ce na gan shi kwarai ya kasance fari tas مليح mai kyan الوجه fuska قال مسلم بن عجاج musulun hajjaji ya ce مات ابو الطفيل abu سنه da bai tufaili 100 ya mutu a shekara ta ɗari وكان اخر من مات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه An ce shi ne وسلم ƙarshen wanda ya mutu daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam
حدثنا عبيد الله بن عمر القواري حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن الجويري عن ابي الطفيل abu قال da bai ya ce رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم a- na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وما على وجه الارض رجل رآه غيري a yau a duniya ba wanda ya ga manzon Allah da ya rage in ba ni ba sai abu da bai ne. a yau duk wanda suka yi manzon Allah sun kare saura ni kadai kala shek durairi ya ce wa qultu lahu sai na ce da shi kai fara'aitahu ya ka gan shi kala ya ce kana abayara ya fari malihan mai kyau muqassadan matsakaici a kome na shi madaidaici da ba mai jiki ba mai rama ba babu shaybihi sallallahu alaihi babu wasallam bayani akan furfuran manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وعمر بن ناجد جميعا عن ابن ادريس قال عمرو حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي عن هشام عن ابن سيرين قال حدثنا انس بن مالك an tambaya da sun malik Allah قال ya kare قضى da gare shi.
رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallama ya yi kunshi قال ya ya ce انه لم يكن راى من شيء shi shi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi furfura ba الا قال ابن ادريس sai ko abinda Idris abinda Ibn Idris ya ce كانه يقلله yana nuna kankantar abin shi abla da Idris ya nuna cewa a ne ce bai ba ba wai yana son bai ba gaba daya wai guda guda ne wai
وقد خاطب ابو بكر وعمر بن الناء shi ya والكتمي kunshi a furfurarsa haka nan Umar da Lalle wal katami da katam nau'i ne na tsiri da ake tsiri da shi
حدثنا محمد بن بكر بن ريان حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم الاولي عن ابن سيرين قال سالت انس بن مالك na da bayan sabu malik هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها yace فقال لم يبلغ ai bai الحرابة kai matsayin ya kunshin ba bai san da yawa fati gashin da yake fari a kansa ba yawa كانت bai kai لي ishirin ba شعرات بير akwai yan gemu yan gasu suka farare a a gemunsa قال yace قلت له yace da shi أكان أبو بكر to abubakar يحرم shi ya yi kunshi قال يتي فقال نعم kwarai kuwa ya بالهناء yi da lalle da والكتم.
kasal حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا مهلا بن حسن حدثنا وهيب بن خالد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال yace سالت انس بن na ta mai مالك da sabon malik اخرب رسول manzo Allah الله صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya وسلم yi kunshi قال يتي انه لم يرى min من الشيء الا abin da غيره ya gani daga furfura ɗan kaɗan ne wasu حدثنا malaman suka ce go- gaba ɗaya da na kan da na gemu goma sha bakwai ne. Eh,
حدثني ابو ربيع العتكي وحدثنا عمار وحدثنا ثابت قال سئل انس بن مالك عن an tambaya na النبي sunu صلى malik الله عليه وسلم daga kunshi فقال manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce لو شئت أن أعد شمعات da كل في nusa رأسه ilista fa wasu macuɗanyen fari da baki na gashi da ke kansa فعلت da na aikata وقال ya ce لم manzo يعترف Allah ai bai sa kunshi ba وقد اهترب أبو amma بكر بالهناء abubakar ya والكتم sa kunshi da lalle da kuma katan واخترب عمر بالهناء shi ko Umar فهتم ya sa kunshin na lalle ne kadai tsuransa bai hada da katan din ba shi katan yana sauya launin ya koma kamar wato ruwan ruwan tarwada haka ya koma ah, ba baki ba ba kuma ja ba
حدثنا يسر بن علي الجارمي وحدثنا أبي حدثنا المسنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال Anas bin Malik yace يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيراء من رأسه ba a so mutum ya ce zai cire gashi fari daga kansa ko geminsa قال Anas yace ولم يعترف رسول manzo Allah الله صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم bai sa kunshi ba إنما كان البيار في أنفقته jahili dai farin inda aka yi furfurar wato gashin da yake an fakarsa ƙasan leɓe na na ƙasa وفي da kuma صدقين a kayakayansa وفي الرأس da نبذ da ɗan kaɗan a kansa
حدثني معمر بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا المثنى بهذا الإسناد Mm.
حدثنا معمر بن المثنى وابن بشار وعمر بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا إلياس عن أنس أنه سئل an tambayi Aisha Anas ibn bin Nabi Malik sallallahu daga alaihi farkon wasallama.
manzo sallallahu alaihi wasallama فقال sai ما Anas ya ce شأنه Allah ما bai شأنه aikata الله manzo ba da farin ببيراء gashi حدثنا عمر بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق حاوى ده حدثنا ولي.
ابن يحيى اخبرنا ابو عيسمة عن ابي اسحاق عن ابي جعيفة قال Abu Juhaifa yace رايت رسول الله na صلى ga الله manzo عليه sallallahu وسلم alaihi هذه wasallama من بيراء wannan daga gare shi ya yi kari ووضع زهير Zuhairu مبارك ya على ce انفقته tashin yatsansa bisa an faɗa wannan gashi na karkashin lefe na ƙasa قيل aka له ce da shi مثل من انت يومئذ a sannan ka kai girman kaka
قال يتي.
ابرن na بلى san in fiƙe kibiya in واريشها fiƙe icen kibiya in sa mata gyawuska
حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا معبد بن فليل عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفة قال يتي.
رايت رسول الله na صلى ga الله manzo عليه Allah وسلم sallallahu ابيرا ابيرا alaihi wa sallama ya kari كشابا hakika farkura ta fara zo masa كان الحسن بن علي يشبهه Hassan jikan sa Hassan ya yi kama da shi kwarai Hassan ya yi kama da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sa sayyidina Abubakar yake masa ruwa da bi abi shabihun bin nabi laysa shabihan bi ali
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان وعلي بن عبد الله حا حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر كله عن اسماعيل عن ابي جحيفة بهذا ولم ولم يقولوا أخيرا كرشابا.
في قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسنون عليهم يشبهه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو داود سليمان بن داود حدثنا شعبة عن سماك بن عرب قال سمعت جابر بن سمرة الى عن شيب النبي an صلى tambaye الله عليه shi daga وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam فقال yace كان اذا دهن ya راسه kasance idan ya shafe man kansa da mai لم ير منه شيء ba a ganin furfura furfura a sannan ba ta bayyana واذا لم يدهن amma يرى idan ya shafe منه ba sai a ga furfura ta fito yar kaɗan حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن سماك انه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمتا muqaddamu Muqaddamu ra'asi ra'sihi wa wa niyyati niyyati.
Allah sallallahu alaihi wasallam magabacin kansa da wajen gemunsa ya fara cuɗanya baki da fari furfura ta fara bayyana a nan وكان اذا دهن ya kasance idan ya shafa mai لم يتبين ba a gane wannan furfuran وإذا ش- idan ya kashe إذا ya kare gashin kan nasa haka ba tare da ya taje shi ko ya shafa masa mai ba تبين sai a gano وكان كثير الشعر yanzu Allah اللي sun sai mai yawan gashin gemu فقال رجل sai wani mutum ya ce وجهه مثل السيف mutum fuskarsa kamar takobi take wato a wajen a cewa a goge yadda takobi yake a goge قال Yana لا gangami ya ce a a ba kamar Bal takobi kayan ya kamata fuskarsa ba ai kamar kamar- rana da wata وكان مستديرا fuskarsa ta zama ta kasance kewayayya ورأيت ya الخاتم ga hatamin annabta عندك daidai kafadarsa مثل بيضة kamar wani أمامتي kuciya يشبه جسده ya yi kama da launin jikinsa
باب إثبات خاتم babu النبوة tabbatar da hatimi na annabta da وصفته siffarsa da ومحله inda yake a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam السلام محمد بن المسنى السلام محمد بن جعفر السلام شبت عن سماكين قال سمعت جابر بن سمرة قال yace رأيت خاتما في na ga wani hatimi a bayan manzo sallallahu alaihi wasallama كأنه kai بيضة ka ce أمامي bankuciya ne حدثنا ابن نميرة حدثنا عبيد الله بن موسى أمرنا حسن بن صالح عن سماك بن عبد الاسلام مثله وحدثنا مسلم بن سعيد وعمر بن عبان قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن النادي بن عبد الرحمن قال yace سمعت سعيد بن يزيد na ji يقول sa'i bana zaje yazida yana cewa ذهبت بي خالتي yar إلى uwar رسول الله صلى الله عليه وسلم mahaifiyata ta tafi da ni zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول ta ce الله ya إن rasulallahi ابن أختي وجئه hakika dan yar uwan nan tawa yana yawan laulayi فمسى sai ya رأسي shafi kaina ودعا لي ya yi min بالبركة addu'a da albarka ثم توضأ sannan ya alwala فشربت من na sha وضوءه daga ruwan alwalan manzo ثم كنت ألف sannan عذاري na tsaya a bayansa فنظرت na إلى duba خاتم zuwa hatimin annabta tsakanin kafadinsa مثل زر الحجلة kamar abin da ake sawa na a, wato labule Mm.
kamar maballin da ake sawa labule حدثنا أبو كامل حدثنا عمار يعني بن زيد حا وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسير كلاهما عن عاصم الأول حا وحدثني عبد بن عمر البكراوي واللفظ له حدثنا عبد الوالد يعني بن زي- زياد حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجسة قال yace رأيت النبي صلى الله na ga عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallama فأكلت na معه ci خبزا gurasa tare da ولحما shi da nama أو قال ko cewa سريرا ya tuwo قال nace فقلت له nace da shi أستغفر asali لك yake cewa da Abdullahi النبي صلى bin Sallallahu الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya nema ma gafara قال نعم yace kwarai ولك kai ma ya nema ma gafara ثم تلا هذه yace الآية ai ga aya da take nuna manzo Allah ya nemi gafara ga dukkan mummune maza da mummune mata واستغفر لذنبك وللمؤمنين فاعلم والمؤمنات انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
قال yace ثم درت sahibu yace خلفه ah, ablam sarjisa yace sannan na kewaya bayansa ونظرت إلى خاتم na yi النبوة duba بين in za ta mun كتفيه annabta ina tsakanin kafadinsa عند ناقر كتفه Yusra اليسرى wurin ɗaufaran kafaɗarsa ta dama جمعا a haɗe عليه هلال akwai ah, wa- wato akwai jijiyoyi ƙananan jijiyoyi a kansa kaza ka amsalin kai salili ka ce zarurruka ne kamar zarurruka ne sirara jijiyar da ke kan wannan hatimin na annabta
babu fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallama ban babu sufar manzo sallallahu alaihi wasallam wa ba'asihi da aiko shi wa sunnihi da shekarunsa sanda aka aiko da sana burya ya kala karatu ala malikin an rabi'atu bin abi abdurrahman an anas bin malik annahu sami'ahu yaqulu ya ji anas ibn malik yana كان cewa رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن wato a ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba tsawo bane ki ba mai tsawo bane kerere ولا بالقصير ba kuma gajere bane وليس بالأبير ba الأحد farin kar bane ولا ba بالآدم kuma cuɗanyin farin ne da jajajaja ba ولا بالجار haka nan القديم gashinsa ba karangiya ba ne wanda zai ringa datsewa ولا shi ko بالسيد ba ya lolo ba ne بأسه الله على رأس أربعين سنة Nan ubangiji ya aiko shi alhali yana ɗan shekara arba'in فأقام بمكة عشر سنين ya zauna a makka shekara goma وبالمدينة عشر ya سنين zauna a madina shekara goma وتوفاه الله على رأس Allah ya ستين karɓi سنة ransa yana ɗan shekara sittin wannan ruwayar kenan وليس في رأسي وليتي شعون شعرة بيضاء alhali sanda aka karɓi ransa gaba ɗaya da kansa da gemunsa farin gashi bai kai ishirin ba
حدثنا يا ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن هجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر حاوى حدثني القاسم بن زكريا حدثنا علي بن مهلد حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك مثل حديث مالك بن أنس Mm.
وزاد في حديث ya daɗe a hadisin sana Kana ta zahara.
kasance fari باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم babu bayanin shekarun manzo Allah nawa ne يوم قبر ranar da aka karɓi ransa حدثنا أبو غسان أبو غسان الرازي ومحمد بن عمرو حدثنا حك- حكم حكام بن سلم حدثنا عثمان بن زايدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال ana sunu malik yace أخبر رسول الله صلى الله عليه an وسلم karɓi ran manzo sallallahu alaihi wasallam عمر ثلاث yana وستين ɗan shekaru 63 أبو بكر yasa ashe wancan da yace 60 din wato a takaice yayi wato kusantawa ne inda da hadisan ne na Anas ibn Malik ne ko da hadisan na Anas ibn Malik an karbi ran sayyidina Abubakar هو ابن ثلاث alhali وستين yana ɗan shekaru 63 وعمر an karbi ran sayyidina Umar هو ابن ثلاث shi ma yana ɗan وستين shekaru 63 Usman ne ya haura 80 sayyidina Usman ne shi ne sanda aka karbi ransa ya haura 80 sayyidina Ali shi ma dai dan 63 din ne alhamdulillah حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليثي حدثني أبي عن جدي قال حدثني وقيل بن خالد عن ابن شعيب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama توفي وهو an ابن karɓi ثلاث ransa alhali وستين yana ɗan سنة shekaru 63 وقال ابن ibn شعيب shabin ya ce أخبرني سعيد بن المسيب مثل ذلك wadda sana عن sauran عثمان abin بن ce شيبة mata wa وعباد bani بن موسى musa قال kala da sana حدثنا da طلحة latu بن min يحيى haya عن يونس بن يزيد عن ابن شعيب إسنادين جميعا مثل حديث وقيل باب كما قام النبي صلى الله عليه Babu.
وسلم بمكة والمدينة shekara nawa manzon Allah ya yi a makka kuma shekara nawa ma ya yi a madina حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا سفيان عن أمر قال قلت لعروة ya ce da ruwa كم كان manzon النبي صلى الله عليه وسلم بمكة Allah nawa ya zauna a makka قال عشرا ya ce ya zauna goma ya zauna shekara goma قال ya ce قلت na ce da shi وإن ابن عباس يقول ai abdullahi basin yana cewa ثلاث عشرة shekara goma sha uku حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أمر قال قلت لعروة na ce da uwar كم لبس النبي صلى الله عليه shekara وسلم nawa manzo بمكة Allah ya zauna a Makka قال عشرا yace goma قلت nace وإن ابن عباس Allah يقول ya ثلاث عشرة a shekaru goma da turare قال yace فغفر فغفره a, ya wato ya yadda masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa Wa Allah ya qala- gafarta Abdullahi Abbas yace انما اخذه من قول الشاعر ya riki wannan ne daga faɗin mawaƙi Wayan wato sarmatu ne abi anas inda yake cewa sawafi ƙureshin biyar a ashirata hijjata yuzakiru lauyan ka sadiqan muwatiya sawafi ƙureshin biyar a ashirata hijjata yuzakiru lauyan ka sadiqan muwatiya to da yace biyar a ashira a goma tsirari da goma ƙarancin biyar uku salasu
حدثنا اسحاق بن ابراهيم وهارون بن عبد الله عن روي بن عباده حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka shekara goma sha uku an karɓar sai yana da shekaru 63 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي بشر بن السري حدثنا عماد عن أبي هم- عن أبي جمرة الضبئي عن ابن عباس قال Abdullahi Abbas yace أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة manzo Allah ya zauna a Makka shekaru goma sha uku يوحى إليه an yi masa wahayi وبالمدينة عشرة ya zauna a Madina kuma shekaru goma ومات ya yi wafati وهو ابن ثلاث yana ɗan shekaru 63 حدثنا عبد الله بن عمر بن معمر بن أبان الجوفي حدثنا سلام أبو الأوسي عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة ina zaune tare da Abdullahi ibn Utbata فذكروا سنين suka mace shekarun manzo sallallahu alaihi قال wasallam بعض wasu القوم a cikin mutanen suka ce كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله ai عليه abubakar ya وسلم girma manzo sallallahu alaihi wasallam قال عبد الله sai Abdullahi ya ce an karɓi ran manzo sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekaru 63 ومات أبو بكر abubakar ya mutu yana ɗan shekaru 63 shi yasa shi manzo Allah ya girme shi da wata shekara biyu da watanni وقتل عمر an kashe sai na mare yana ɗan shekaru 63 قال ya ce فقال رجل من القوم sai ta cikin mutanen يقال له da ake عامر kiran بن sa abin صالح.
sa'adin ya ce حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية Mm.
فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم muna zaune a wajen mu'awiya sai suka ambaci shekarun manzo sallallahu alaihi wasallam فقال معاوية mu'awiya ya ce أخبر رسول an الله صلى الله karɓi ran عليه manzo sallallahu alaihi وسلم wasallam alali yana ɗan سنة.
shekaru 63 ومات أبو بكر abakar ya mutu ثلاثة وستين.
alali yana ɗan shekaru 63 وقتل عمر an kashe sai na umar وابن alali yana ثلاثة ɗan وستين.
shekaru 63 حدثنا ابن المثنى وابن بشار ولفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن س- سعد البجلي عن جرير أنه سمع معاوية يعقوب فقال Mm.
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu wato sanda shi eh, wa- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati نعم هو ابن ثلاث وستين da wa- yana ɗan shekaru 63 وأبو بكر abubakar ba da وعمر umar duk sun yi wa fati suna 'yan shekaru 63 وأنا ابن ثلاث وستين a mu'awiya ce to gashi ni mayu 63 kenan yana sa ran ko zai dace da su Eh, zai dace da su Ah, ko zai mutu a wannan shekarar yadda aka ruwaito a wata ruwaya to ah, wato shi mu'awiya sai Allah ya kaddara bai fatin ba a san da yake zaton ya ya rayu bayan nan domin an ce ya kai shekaru 77 daga bayan nan kenan ya ƙara shekara 14 sai a hijira ta 60 ya yi wafati shi ya sa ya shekaru 20 yana yana hilafa ya ya shekaru 20 yana hilafa tunda tun shekara ta 40 daga hijira ya zamo halifa bayan sayyidina hassan to kuma sai shekara ta 60 ya wafati to wato yana ajiye da wani abu na gashin manzo sallallahu alaihi wasallama da farce na manzo yayi wasiya cewa in ya mutu a sanya wannan a bakinsa da idanunsa eh ya ce wato ku aikata wannan ku kyale ni da ubangiji to
حدثنا ابن بن خالد ضرير وحدثنا عزيز بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات amma wato ibnu hajar shi cewa ya shekarunsa 75 ba 77 ba نعم ibn hajar al-asqalani cewa shekarunsa shi muawiya san da ya mutu shekarunsa saba'in da biyar saboda a ko saba'in da eh, wato saba'in da da- da biyar to na tambayi kala ice sa'altu ibn abbas na tambayi abdullahi ibn abbas
كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات za- zamanin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya wafati yana dan shekara nawa
فقال yace ما كنت أحسب مثلك من قومه من قومه يعفى عليه ذا- ذاك ban taba zaton cewa kamar ka ba yadda nake ganin ka wayayye a cikin mutanen annabtun da kai maula ne na bani hashim dan gida ne a ce wannan zai buya gare ka قال ya ce قلت da shi لك سألت الناس ai abin da أسلموا yake akwai علي.
na tambayi mutane ne ya zama yadda wannan yake faɗa ba haka wannan yake faɗa ba فأبوت أن أعلم أن kaulaka أعلم قولك fi فيه na so in san me kai za ka faɗa a ciki قال ya ce أتحسب ka iya lissafi قال قلت نعم na ya ce ce kwarai na iya lissafi قال أمسك أربعين ya ce في da rike min صنعاء.
arba'in rike min arba'in manzo Allah yana dan shekara arba'in aka aiko shi
hamsa ashara ta bi makata bayan nan ya zauna shekara goma sha biyar a makka kafin ya hijira ya amanu wa ya khafu yana haɗuwa cikin halin aminci ko halin tsoro wa ashara min muhajiri ila almadinati a kuma ya zauna shekara goma bayan ya hijira ga madina to haɗa min lissafin ka ji nawa ne
حدثني معمر بن رافع حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن يونس بهذا الاسناد لا حديث يزيد بن زريع حدثني نصر بن علي حدثنا بشر يعني بن الفضل حدثنا خالد الحذاء حدثنا عمار مولى بني هاشم حدثنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karɓi ransa هو ابن 65 yana dan shekaru 65 wato inda wacce ruwaya ta nuna kenan حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن علية عن خالد بهذا الاسناد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا روح وحدثنا حماد بن سلمة عن غمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال يتي أقام رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka shekara goma sha biyar يسمع الصوت yana jin murya ويرى الضوء yana ganin haske سبع سنين shekara bakwai ولا يرى شيئا amma baya ganin ko baya ganin mala'ika sai dai ya ga haske ko ya ji muryar mala'ika وثمان سنين ya يوحى zauna إليه.
shekara takwas a ne masa wahayi وأقام بالمدينة عشرا ya zauna a Madina kuma shekara goma
باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم babu a cikin suna manzo sallallahu alaihi wasallam حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد بن جبير بن مريم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أنا محمد ni ne Muhammadu وأنا أحمد ni ne Ahmadu وأنا المهدي ni ne mahi mai الذي shafe يمهد kurkuku الكفر mai shafe kafirci wanda da ni za a shafe duk wani kafirci وأنا الحاشر ni ne hashiru الذي يشعر الناس على wanda عقبه za a tada mutane a gudun duniya ta ko a wajena Mm, wa ana ni al'aqibu ne aqibu wal aqibu allazi abinda ake nufi da aqibu shine wanda ba wani annabi bayansa
da sayarwa ta bin yaya abaran ibn wahab abaran yunus an ibn shahab an muhammad ibn jubair ibn imin an abi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li asma'an ina da sunaye ana muhammadu ni ne muhammadu Ba na Ahmadu.
ni ne ahmadu Ba na Almahi.
ni ne mahi Allahu wanda Akbar.
allah yake shafe Ba kafirci na da shi Hashiru, Lazizu, ni ne Sallallahu hashiru Alaihi wanda Wasallam, ake ya.
tada mutane a gare ni wa ana al'aqibu allazi laysa ba'da da wa'ad daligaina ni ne agibu wanda ba wannan ba wannan annabi bayansa wa qad sammahu allahu rabbukum ubangiji ya ambaci manzo sallallahu alaihi wasallama ra'ufar rahima
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني ابي عن جدي حدثني وكيل حا حدثنا عبد بن عبيده اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر حا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا ابو اليماني اخبرنا شعيب كلهم عن الزهري في هذا الاسناد da wannan isnadin وفي حديث شعيب ومعمر samitu rasulullahi a tasu ruwaya وفي حديث وكيل Mm, kala qultu na ce da zuhuri والعاقب.
me ake nufi da agibu قال الذي يجي ليس بعده نبي wanda ba wani annabi bayansa وفي حديث معمر wa kailin الكفرة alkafarata ubangiji yake shafe kafirai da ni وفي حديث شعيب a الكفرة yake shafe kafirci حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحزلي وأخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال abu musa lashari ya ce كان رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa mana sunayensa فقال ya ce أنا محمد ni ne muhammadu sallallahu alaihi وأحمد wasallam ni ne ahmadu والمقب ni ne mukaffa والحاشر ni ne hashiru ونبي التوبة ni ne nabiyu taubati Wa nabiyyu ni ne rahmati.
nabiyu rahmati
باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى babin tsananin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah وشدة da خشيته tsananin tsoronsa ga Allah حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمشي عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت Mm. Aisha ta ce صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah أمرا sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu فترخص فيه ya ya rangwame a ciki wato ya saki jiki a ciki فبلغ ذلك ناسا من sai أصحابه haka ya kai ga kunnen wasu daga sahabbai فكأنهم كرهوه kai ka ce su ba so ba ba so su yi haka ba وتنزهوا عنه sun nuna kiya daga gare shi فبلغه manzo ذلك Allah ya samu labarin haka فقام ya خطيبا tsaya yana mai huduba فقال ya ce ما بال رجال بلغوا me yasa wasu mutane ah, lamari zai isa musu daga gare ni tara hastu da na ruko da ruhusa a ciki karihu amma su ce za su ki suna ganin ai anya a yi haka kuwa wata nazahu su an nuna nisanta daga gare shi fa wallahi na rantse da Allah
la'ana alamu billahi na alamuhun billahi wallahi na fi su sanin Allah wa shaddu hum lahu khashyatan na fi su tsananin tsoron Allah
حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا ابو سعيد عن ابن جاس حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن هشام قال عبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش باسناد جرير ناواديسي وحدثنا أبو هريرة حدثنا أبو هريرة عن لا مش مسلم عن مزروج عائشة قالت تشي da hasan rasulullahi Manzala sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam ya yi rangwame a wani lamari ya riko da ruhusa a wani lamari sai wasu mutane daga jama'a suka nemi kiyaya daga wannan kabala ga zalikan nabiy labarin abin da suka yi sai ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam Manzala ya nuna fushi har fushin ya bayyana a fuskarsa ثم قال sannan ya ce ما بالا me yasa wasu mutane suke kin daga abin da aka yi min rangwame a ciki wallahi na rantse da Allah Allah wallahi na fi su sanin Allah na fi su tsananin tsoron Allah babu wujubi tibai sallallahu alaihi wasallam babu ya game da wajabcin biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا حدثنا محمد بن روح أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه wani mutum daga وسلم cikin mutanen Madina ya kai karar Zubairu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama في شراج الحرة التي يسقون بها annala النهر a cikin hanyoyin ruwa na dutse wanda suka ba ruwa dabino ruwa da ita فقال الأنصاري shi ma- mutumin Madina yace سريه الماء ka saki ruwan يمر ya huce فأبى عليهم yace shi bai yadda ba فاعتصموا عند رسول الله صلى الله عليه suka kai وسلم magana wajen manzo sallallahu alaihi wasallama قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai للزبير manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce da zuwa shi Zubairu da ruwan ya zo sai ya kare ruwan don ya zamo duk ya mamaye gonarsa gonarsa ta samu ruwa cikakke shi gonan mutumin madina yake cewa a ai ba za a ba za ta yi ba abin da yake akwai kawai ka bude yana tawowa iyaka wanda ya malala gonar ka shi kenan amma ba ka ce za ka kare hanyar ruwan ba a'a ka kyale hanyar ruwan ruwan ya taucewa kawai iyaka wanda ya shiga gonar ka shi kenan Ah, sai magana ta kai har wajen manzo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Zubairu إس يا زبير Zubairu ka ba gonar ka ruwa ثم أرسل الماء إلى داره bayan nan ka kyale ruwan ya gangara ga makocinka فضرب الأنصاري sai mutum madinan ya kaɗin bai masa bai nuna fushi فقال يا ya رسول ce ya rasu da الله layi an kana mana an maka dan dan an maka ne الله ولا وجه sai fuska النبي manzo ta sauya ثم قال sannan ya ce يا زبير ya zubairu اسقي kai bar ka kyale ruwan ya mamaye gonarka ثم يبس الماء sannan ka tsare ruwan حتى جاء إلى sai الجدر ya zama ya kama bango sai ya zama ruwan ya kama bango
فقال زبير zubairu ya ce والله إني لأحسبه هذه الآية wallahi ina da ta wannan aya ta sauka ne a game da wannan falawar rabbi kalami nuna ta yi waki buka fi man shajar bai na wasu malaji fi afzimi hada zammin magare ta wasu sallimu taslima ba haka ba ne allah ya yi rantsuwa da zati cewa ba da za a yi su imani sai sun yadda da duk wani hukunci da kai musu a cikin duk abin da aka tsakanin su ya zama ba wani damuwa a zuciyarsu daga hukuncin naka su ba da kai ba da kai
باب توقيره صلى الله عليه babu jin وسلم nauyin manzo sallallahu alaihi wasallama وترك إكسار da سؤاله barin yawaita tambayarsa أما لا ضرورة إليه daga duk abin da ba larura zuwa gare shi أو لا تعلق به تكليف ko ba wani takalifi da ya rataye da shi وما لا يقع da abin da ba zai afku ba ونحو ذلك da abin da ya kama da wannan حدثني هرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب قال كان أبو هريرة abu hurairah ya kasance yana zartarwa أنه سمع رسول cewa ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam يقول، yana cewa ما نهيتكم عنه duk فاجتنبوا abin da na hane ku da gare shi to ku kiyaye ku ku وما aikata أمرتكم به abin da na umarce ku da shi kuwa ku aikata daga gare shi iyaka ikon ku فإنما لك الذين من- من قبلكم kasratu misali yawan tambaye tambaye wa tilafun alamiyam da sassabawa ga annabawa shi ya jawo halakar al'ummun da suke gaban ku
حدثني محمد بن عبد بن ابي خلف حدثنا ابو سلمة هو ابن منصور بن سلمة الخزاعي عبرنا ليس عن يزيد بن حادي عن ابن شعب بهذا الإسناد مثله سواء wannan isnadin daidai da wancan daidai حدثنا wa بكر بن daidai ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاوى حدثنا ابن نمير حدثنا ابي كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن ابن حزامية حا وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع ابا هريره حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن الرزاق اخبرنا معمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره كلهم قالوا dukkan wa'annan sun ce عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karbo abu huraira daga manzo sallallahu alaihi wasallama ذروني ما تركت manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku kyale ni matukar na kyale ku وفي حديث حمام ga da hadisin amma ma Ma turukum turukum.
in an kyale ku ku kyale ma إنما turukum لك من كان قبلكم da abin da ya halaka abin da yake wa'al mun da suke gaban ku yawan tambaye tambaye ثم ذكرونا وحديث sannan suka الزهري mace kamar عن hadisin سعيد zure daga عن sa'idin da سلمة abi salamata عن أبي daga abi هريرة.
huraira حدثنا يا ابن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي قال ya ce قال رسول الله صلى الله manzala sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam ya ce إن عذاب المسلمين في المسلمين جرما a cikin musulmi gaba daya wanda ya fi girman laifi من سأل عن شيء لم يحرم shi ne wanda ya على za a المسلمين tambaya daga abin da ba a haramta ba ga musulmi فحرم عليهم ya zamo a ƙarshe aka haramta musu wannan abin saboda tambayarsa
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري حاوى حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان قال a hafazuhu kama a hafazu bismillahi Rahmanir Rahim.
wannan hadisi da zan faɗa ma na haddace irin yadda na haddace bismillahi rahmanir rahim na haddace shi wato daga zuhuri عن عامر بن سعد عن آه.
ابيه قال Mm.
قال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, هذا المسلمين في المسلمين جرما mafi girman musulmi a cikin musulmi dangane da laifi wanda laifinsa ya fi na kowa من سال عن امر wanda ya tambayo daga lamari لم يحرم da ba a haramta ba حرم على الناس Tam- sababin tambayarsa aka haramta abin ga mutane حدثني يا ولد بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس حاوى حدثني وحدثنا عبد بن عبيد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد ba za ta حديث biya معمر.
mamari yadda da hadisin mamaru رجل سال عن mutum da شيء ya tambaya ولم daga يرى wani عنه abu ya- ya bincike da gare shi وقال في حديث يونس عامر hadisin بن rusu ya سعد ce wato amir ibn sa'adin أنه سمع ya سعدا.
ji sa'adu حدثنا معبد بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي الفاظ متقاربة قال محمود حدثنا النضر بن شميل وقال آخر أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال anas ibn malik ya ce بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء wata magana ta kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai manzo فخطب Allah ya tashi ya hudu ba فقال يجي.
أرزل علي الجنة an nuna min والنار aljanna da wuta فلم أرك اليوم ban خير taba ganin wannan وشر.
abu ba kamar yau dangane da alheri da kuma dangane da sharri ولو تعلمون ما da kun san abin da na sani لنهيتم da قليلا sai ya zama dariyar ku ta koma ɗan kaɗan ولا بكيتم كثيرا da kun yi kuka da yawa قال ya ce وما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أشد منه wa ba a taɓa samun rana ba da ta zo ga sabon manzo wadda ta fi tsanani gare su kamar wannan rana قال ya ce قدوا sai suka rufe رؤوسهم kawunan ولو حنين suna ruri قال يجي.
فقام عمر sai sai na amur ya tashi فقال ya ce رضينا بالله "Zalila ربا rabbar والإسلام islam دينا ina wa وما madan من nabiyya نبيا qala فقام ذاك الرجل mun yadda da Allah a matsayin mai tafi da komai mun yadda da musulunci a matsayin addini mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin mu. sai wannan mutumin ya tashi فقال ya ce من أبي waye ubana Ala.
ya ce أبوك فلان wani shine ubanka فنزلت sai aya ta sauka يا أيها الذين آمنوا ta tasalu تسألوا عن an asha in tubda lakum تسؤكم tasukum wa in tasalu an hayuna ila zallu qur'an tubda lakum ya ku wanda yake sun bada gaskiya ba daidai bane ku tsaya tambayoyi daga abu ba abin da karshe ma in an bayyana hankalinku ne zai tashi yanzu wannan da an bayyana wanda ake zaton shine uban nasa ashe ba shine uban nasa ba ai hankali ya tashi
حدثنا محمد بن معمر بن ربيعي القيسي حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة أمرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول na ji rasul malik yana cewa Ala rajulun wani ya mutum ya Rasulullahi ce ya ce wa abi.
rasulullahi waye ubana قال أبوك ya فلان ce wani ne ونزلت sai aya ta يا sauka أيها الذين آمنوا لا ya rasu na تسألوا عن mutum شيء da ta tsalwa na sha'in tun da lakum ta تسؤكم su'ukum wa Jawabul in aya.
ta- wa in ta tsalwa na ha inu na zarar qur'anu tub da lakum afallahu anha وحدثني هرملة بن يحيى بن عبد الله بن هرملة بن عمران التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه Manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam خرج حين زغ- زاغت الشمس ya fito yayin da rana ta karkata daga فصلى tsakiya لهم صلاة yi الظهر musu sallah a zahar فلما yayin da ya سلم قام على sallama ya tsaya المنبر akan mimbari وذكر الساعة ya yawaita sa'a وذكر ya ambaci sa'a أن alkiyama قبلها أمورا إزاما ya ce kafin sa'a alkiyamar za a ga wasu manyan lamurra ثم قال sannan ya ce من أحب أن يسألني عن شيء wanda yake son ya tambaye ni daga wani abu a yi tambaye ni فوالله لا na rantse muku da Allah ba za ku tambaye ni daga wani abu ba ko menene sai na ba ku labari da ما shi.
في مقامي a ma- matukar na wannan matsayi kaga wannan akwai hujja ma cewa ai manzo Allah kafin ya fati an sanar da shi sa alkiyama da sauransu ko tunda shay'in ni kira ne ya zo fi siyaqin nafi an nakiratu ko fi siyaqin nafi tufidul umuma kowane abu قال أنس بن Anas bin مالك Malik ya Ba ce su sanar da su mutane kuka, ya suka yawaita sanar kuka da su ya da suka ji Rasulullahi sallallahu alaihi ba wannan magana daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam رسول الله صلى الله عليه أن يقول manzo Allah kuma yawaita cewa ku tambaya man ku yi tambayar ba mai tambayar ba mai tambayar فقام عبد الله Sai Abdullahi بن bin Zafa da ya Zafar tashi.
فقال من أبي يا رسول ce الله waye ubana ya Ala, rasulullah abokan zamanka.
ce za fa tare ubanka فلما أكثر رسول الله صلى الله ya عليه da manzo Allah ya وسلم yawaita يسألوني، daga cewa ku tambaye ni ku tambaye ni بارك عمر sayyidina Umar ya durkusa akan gwiwoyi فقال رضينا بالله yace min yadda da ربا Allah a matsayin mai tafi da komai na وبالإسلام ne دينا mun yadda da musulunci a matsayin addini وبمحمد mun رسول yadda da الله annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo قال wato sayyidina Umar yayi haka ne dan ya nuna ladabi da girmama ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma tausaya wanda yake wa musulmi kada yanda manzon Allah yake cewa ku tambaya ku tambaya ai tambaya ta rashin ladabi wanda haka zai bayi zuwa an kawo izaya ga manzo kawo izaya ko ga manzo halaka ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum azaban muhina
قال yace فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين sannan قال manzo Allah عمر ذلك sallallahu alaihi wasallam ya shiru da sai na Umar ya faɗi haka ثم قال رسول الله صلى الله عليه sannan manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce أولى والذي نفس محمد بيده haka din shi ya fi dacewa لقد أورنا طبعا.
علي الجنة والنار yanda Umar din عارفا nan yayi shine abin da ya dace Mm. domin an nuna min aljanna da wuta a kusa في قرد هذا الحائط a faɗin wannan bangon katangana da kuke gani a gabana annan aka nuna min aljanna aka nuna min wuta فلم أرك اليوم في ban taɓa الخير ganin wani والشر abu kamar abin da na gani a yau dangane da alheri shine bangaren aljanna ko dangane da sharri bangaren wuta قال ابن شهاب labarin ubaydullah ibn abdullah ibn utba ta qala qalat ummu zafa sai uwar abdullah ibn zafa ta ce da dan nata ma sami tubinin kaɗin a tun da nake a rayuwa hankalinka.
ban taɓa jin dan da bai da kirki ba irin ka a aminta an ta kona ummaka ƙar- ƙara ƙarfi ƙara fara ba ta ƙarfin sa'u alin yanzu ka amince a ce mahaifiyarka ta aikata irin abin da sashen matan jahiliya suke aikatawa fatab za a ka so ha'ala ku kunyata ayyana ta a ki.
idanun mutane yanzu da kai tambaya da manzon Allah ya ce ba uba- ba mijina ne ubanka ba fa akwai Kala wata bin Huzafata.
Abdullahi za ta ce wallahi lau alhaƙani bi abdi aswada wallahi da manzon Allah zai ce wani bawa ne baki ubana da na yadda da shi da sai in rusku da shi
حدثنا عبد بن عبيد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليماني أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث da wannan hadisin وحديث عبيد الله معه غير أن شعيبا قال a wato haka na hadisin ubaidullahi yana ta yayi daidai da shi sai dai a ruwayar shu'aibu shi ya ce عن الزهري kala abarani ubaidullahi ibn abdullahi قال حدثني رجل من آل العلم أن وني- أم عبد الله بن وزابة wani daga قالت cikin malamai ya faɗa min ya nuna cewa daga wani ya karba مثل cewa حديث uwar موسى abdullahi ibn zafata ta ce kamar hadisin yunus da ya gabata حدثنا يوسف بن عمال المعني حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم wasu mutane sun tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam حتى أعفوا بالمسألة har suka naci wajen tambaya suka masa naci abin ya zama yayi yawa فخرج ذات يوم sai ya fito wata rana فصعد ya hau المنبر mimbari فقال ya ce سألوني a yau ku tambaye ni ba wata magana za ku tambaye ni sai na bayyana muku فلما سمع ذلك القوم yayin da mutane suka ji wannan magana حرموا sai suka yi shiru ورهبوا suka ji tsoro أن ya kuna bayna idai amrin kar kada hadara wannan abu ya zama gaban wani babban lamari da ya zo qala anas anas ya wa ce ja'altu altafitu yamina wa sai na haɗin shimala na waiwayawa dama da hagu fa idza kullu rajulin sai ga kowa da yake wajen ya lullube kansa a tufafinsa yana kuka fa an sha rajulun min al-masjidi Mm, sai wani mutum a cikin masallacin ya haɗu kana ilaha da akan zayayya da shi akan zagegeniya da shi wa yudu ala ghayra a abi dinga cewa ai ba ubansa bane ya haife shi fa qala yace ya nabiyallahi man abi ya annabin Allah waye ubana qala yace abuka uzafa a uban ka Uzafat wannan dai da aka haife ka a gidansa shine uban naka kuma sha umar bin khattab radiyallahu sannan sai anhu na qala Umar ya haɗu ya je ce ya Rabbi na billahi dokusa rabban.
ya ya mun yadda da Allah a matsayin mai tafi da Min komai namu islamu dinan.
mun yadda da musulunci a matsayin addini Wal mun yadda da Muhammadin Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo a idan muna neman Allah ya kare mu daga duk daga duk mummunan rigingimu qala rasulullahi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam araka al-yawma qattu fil khair wa shari ban taba ganin wani abu ba kamar yau da dai dangane da alherin da na gani da kuma sharrin da na gani inni suran li al-jannatu wa ni nar an suranta min aljanna da wuta fara'aytu ma na ba'd gansu al-hayd kafin wannan bangon tsakanina da bangon nan dasna ibn habib al-harisi wa dasna halidun ya ibn al-harisi hawa dasna mamar bin bashara dasna mamar bin adiyin kilawa ma ayin shamir hawa dasna asim bin nadar tamiyu حدثنا مؤتمر قال سمعت ابي قال جميعا حدثنا قتادة عن انس بهذا القسم بهذا القصه حدثنا ابن بن براد على شري ومحمد بن علي الهمداني وقال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال ابو موسى الاشعري صلى يتي الله عليه an tambayi manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam daga wasu lamurra da manzo bai so wannan tambayar ba فلما أكسر yayin da aka yi عليه wata الرضا gare shi sai fishi قال yace ثم قال sannan yace da للناس mutane سألوني عما شئتم kai duk tambayar ma da za ku yi ku yi قال رجل ما أبي sai wani mutum yace waye ubana قال أبوك yace ubanka وزافر uzafatu فقام آخر sai wani فقال tashi yace waye من ubana أبي يا رسول waye الله ubana ya قال rasulullah أبوك yace سالم salimu ne مولى شيبة bararren shebatu فلما رأى عمر ما yayin في da sai وجه رسول الله na amarya ga صلى الله عليه وسلم abin da yake fitar من manzo الغرب sallallahu alaihi wasallama na daga fushi قال يا رسول yace ya الله إنا rasulullahi نتوب kun إلى tuba zuwa الله ga Allah mun daina wannan tambayoyin وفي رواية أبي a قريب ruwa abin قال kurabin yace من أبي يا رسول waye الله ubana ya Kala rasulullahi abu ka yace salimu, abu wala ka salimu shebata.
bararren shebatu باب وجوب امتثال ما قاله شرعا babu wajabcin bin abin da manzon Allah ya faɗa ta fuskar shari'a دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم ba من abin عيش da manzon الدنيا Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba daga lamurran rayuwar duniya على سبيل الرأي bisa fuskar fahimta حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجادري وتقارب في اللفظ وهذا حديث قتيبة قال حدثنا أبو أوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي قال yace مررت مع رسول نعم، الله صلى الله تعالى عليه من صلى وسلم الله عليه بقول على وسلم.
رؤوس النخل da wasu mutane suna kan bishiyoyin dabinansu فقال ya ce ما يسوى wannan mai هؤلاء suke فقالوا suka يلقونه ce suna yi masa wa kada masa kilili ne يجعلون الذكر في suna sa الأنثى fasfan namijin a cikin ta macen فتلقاه shikenan sai ta barbaru sai ya zama ta yi yaya فقال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yace ما أظن يبني ni ko ذلك zancen da شيئا nake ai wannan ba wani amfanin da yake قال yace فأخبروا بذلك sai aka ba su labari cewa manzo Allah ya ce ai wannan abin da suke ba lalle ya zama yana da wani amfani ba تركوه sai suka ki فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam da haka فقال yace إن كان ينفعهم ذلك wato da فليصنعوه da dabinan nasu ya sai ya zama bai kyau ba ba kamar yadda yake ba sanda suke kada kilila نعم sai aka je aka faɗa manzo ya rasulullah ka ce ko da ba su kada kililin ba ai ba komai gashi ko sun ba kada kililin ga kuma abin da ya faru sai manzo Allah ya ce in kana yin fa'um zalika idan kada kililin yana amfana su falisna uhu su aikata فإني إنما ظننت ni ظنا na yi zato ne zato فلا تؤاخذوني kan ku ce za بالظن ku rike ni da wannan zaton nawa ولكن إذا حدثتكم عن الله sai dai شيئا idan na faɗa muku wata magana daga wajen Allah فخذوا به to ku yi riko da shi فإني لن أكذب ziba على Allah الله ya عز zo da ba na وجل za a faɗi magana da ba gaskiya ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala حدثنا عبد الله بن بن الرومي da abin suka ce الإمامي.
wannan din yanda ya fi din ai shi ma koyarwa ce manzon Allah ya ga da al'umma cewa da abu ka a ce za a yi riko da shi haka kawai sasa kai Mm.
sai an san dalili akan yinsa نعم abu a ta yi ba hujja akan yinsa kawai dan dai ai na baya haka suka yi wannan ai ba dalili ba ne na'am ya sa zama zala sallallahu alaihi wasallama ya fito musu da cewa to duk abin da za a yi a ringa gwadawa a san meye amfaninsa Na'am.
wanda wannan babban ilimi ne dukan ilimi ma eh, na tajriba kamar ya ginu akan haka ne to da sana abdullah ibn rumi al-imami wa basuna ibn azim al-ambari wa abd ibn ja'far al-makiri yuqalu hadathana nawr ibn muhammad hadathana kirbat wa ibn ammar hadathana ibn najashi hadathani rafi ibn hadid qal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina Qawmi ya'buduna alhali nakhala.
suna kada kilili ga Yaquluna.
dabino suna cewa yulakkihuna an-nakhala wato suna yin barbara ga dabina faqala ma yace tasna'una wannan fa me kuke qalu Suka ce, kunna nasna'uhu ai haka dai muka gani ana yi mu ma haka muke ta yi qala sai manzo Allah ya ce la'allakum law law tafa'alu ta yi kana kudin khayran nan ma da bakwai ba haka din sai ya fi muku tarakuhu suka bari fa nafadat sai da binan duk ya zubar da 'ya'yan aw fa naqasat ko sai 'ya'yan suka rago qala ya ce fa zakaru zalika lahu suka ambaci wannan ga manzo fa qala ya ce innama ana ni basharun mutum ne za amartukum bi in na umarci ku da wani abu daga addinin ku to ku yi riko da shi wai za amartukum bi idan na umarci ku da wani abu daga fahimta ta to ni mutum ne
qala ikramatu auna wa haza kaba ko kaba wannan qala al-ma'aqiri fa na farat wala mai shuka shi ba fa na kasar au fa na kasar حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن ابي كلاما عن الاسود بن عامر قال ابو بكر حدثنا اسود بن عامر حدثنا عمار بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عن وعن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama مر بقوم ya يلقون wuce wasu mutane suna kada kilili فقال sai ya ce لو لم تفعلوا da لسلوها ma ba ku kada kililin ba da dabinan ya yi قال ya ce فخرج شيسا sai ya fito wato kankamo ƙanana ƙanana ومر بهم a, wa- ya huce da su فقال ya ce ما لنحلكم ai me ya samu bishiyoyin dabinan naku قالوا suka ce قلت كذا وكذا ai kai ne kace ko da ba a kada kililin ba gashi ko ba a kada kililin ba ga yadda dabinan ya قال ya ce antum a'lamu bi manzala ya ce anfusikum kun fi ni sanin lamarin duniya ku inda ya lamarin duniya ne wannan daga manzo tawaru ne amma in ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi komai hatta na duniya eh hatta na duniya amma wannan tawaru ne dan ya dora su akan cewa su tsaya su kula su gano duk abin da zai amfane su ya zama shi ake alhamdulillah sai ta ba fara da su ko a karsa wannan hadisi na'am babu faran nazar ilayhi sallallahu alaihi babu wasallam falalar duba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa tamannihi ya burin ina ma a ce mutum ya ga manzan Allah
حدثنا معمر بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن بن حمام عن- عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ya أحاديث amince hadisai منها yana cikin hadisan قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم ce والذي نفس محمد na rabe da بيده wanda rayuwar annabi ta tabbata ga ikonsa ليأتين على أحدكم يوم لا- ولا يراني za a samu wata rana ta zo ga wani a cikin ku ya zama bai ganni ba ثم لأن يراني ya zama kuma a ce ya ganni abu ilimin ali ya ya fito bada yiwa zuwa yawa gare shi fiye da iyalinsa da dukiyarsa ma'ahum tare da su kala abu isaka abu isa ga ya ce almana fi indi abin da ake nufi da wannan ne a fahimta ta la'an yarani ma'ahum ahabu ilimin alihi wa malihi ya ganna ina tare da su ya fi soyuwa zuwa gare shi fiye da iyalinsa da dukiyarsa wa huwa indi muqaddamu wa mu'akharu shi ya sa ma'ahun ɗin wato haƙƙinsa a gabatar da shi amma aka jinkirta an sami takadimi da tahiri ne a cikin hadisin Mm.
to alhamdulillah alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد